أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 27 ko 28 balle ka ba kalandarin shi yasa nake shakku da nawa ne da takwas ne ke da juma'a al-akhira shekara ta 1447 hijiriya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka cikin fiqhun malikiya ar-risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala muna cikin babun fi shufa'at wal hibba wa sadaqa wal hubs war rahani baban shufa da kyauta da sadaka da hubusi da kuma jingina inda zan mu tashi shine jingina inda malai yake cewa warrahanu ja'izun jingina halak ce jingina shine ka ba ma mutum bashi dan saboda ka rike wani abin shi tabbas cewa zai maido maka bashin nan sai ka rike wani abin shi ka bani bashin shi ka goma amma kuma ka rike wannan littafin cewa sai na maido maka zaka bani shi ka goma zaka bani littafi na kenan wannan shine jingina kawai wani abu ne kan rike na hakika na mutum ya maido maka bashin shi bashin kai cinye ga in akwai wani lokaci da ya kamata a ce ana amfani da jingina shine kama wannan lokacin yace warhanu ja'izum jingina halak ce wala yatimmu kuma batta cika illa bil hiyaza sai in an karba kenan sai an amsa hannu da hannu wala tanfa'u shahada fi hiyazatihi shaida batta amfani wajen amsa shi kai shaida cewa kawai ka amsa batta wadatarwa hakan wai ma'ana mujarradin shaida kadai shine yasa Khalil Allah ya rahamshe shi a cikin mukhtasar yake cewa wa hal yakfi ba'al yakfi bayyana alal hauz qablahu wa bihi umila yace shin ya wadatar ayi shaida kadai akan karba jingina akan wannan malaman mu na malikiya suka yi aiki masu fatawa na malikiya yace awul tahawiz ko kuma karba ita ce tabbas wa fiha a cikin mudawwana dalilu ma akwai dalilin magana farkon da ta biyu duka ya ce illa bi mu'ayyanatil bayyana sai in shaidu sun gani kyarara sai an samu shaidu kyarara sun tabbatar da cewa ya amsa ya ce wa damanun rahani lamun cewa ramuwa ta jingina min almurtahin ma'ana asara daukan asara abin shine damani kawai damana abin lamun cewa abin min almurtahini yana ga wanda ya kasance aka ba ma jingina wanda ya ba da jingina yake so fi ma yugabu alaihi abin da ake fakewa duk wani abin da ya kasance ana iya ɓoye shi kama wata salula ce ko wani luleti na ya amsa to wannan zai kasance rama shi da asara shi in ya ɓaci kai da ka amshi kayan ka ba da bashin a kanka yake ya ce wala yi duman ma la yugabu alaihi yugabu alaihi amma ba zai rama abin da ya kasance bai ɓacewa ba wanda ya kasance bai ɓace ba a ɓoye shi ba a iya ɓoye shi kamar wata gona ce gona dama ba ta hallaka ba ta ɓace ba duk wani abin da ya kasance ba zai iya ɓoyuwa ba to wannan lamun cewa asara shi to ba za ta kasance kan wanda ya amsa tana kan mai abin shi yasa khalil a cikin muhtasar yake cewa daminahu murtahinun in kana bi yadihi mimma yugabu yace wanda ya kasance ya bada jingina aka ba ma jingina murtahin kenan shi zai rama abin in abin da yake fakewa ne walam tashhad bayyana bika harki ko ba a samu shaidu ba wanda suka nuna cewa eh sosai wannan abun karar konewa yi gobara aka yi gidan shi ya kone ko da abin da ke boyi wannan sai ya ce wa kazalika gallatu duri haka nan riba riba ta gida walwala da dada rahanun ma al'amma kenan nan gurin wa kazalika gallatu duri haka nan riba ta gida duk wani amfani na gida nan gurin mu lura da kyau duk wanda ya kasance ya ba da jingina ka ba da gona ka ba da gida jingina to amfanin wannan abin da ka bada na mai abin ne ba kanka ba zai komo kenan amfanin gidan kai da ya baka yace ga takardun gida na ka rike sai na kawo maka jikakka ɗari biyu da na amsa zaka bani to ba yana nihin ba kai ke da iko kuma ka ce to ku tattare mu koma gidan da zama ko ba kowa ciki ko kuma ka ce ka kawo mai haya ka sa kai ka amshi haya a'a babu an wannan me yasa saboda in aka yi haka zai kasance salafin jarra manfa'ata bashi ne ya jayo amfani shi ku haramun ne kaga kuskuren da ake ta yi a ƙauyuka sai kasance an amshi gona jingina kuma wanda aka ba yi ta noma haram yake noma haram ce yake noma a to na tsallake wa samaratun nakhali ƴaƴan itatuwa na uwar dabino arrahan ta jingina lirrahin ta wanda ya bada ne kenan shi mai abin shi mai gona shi mai uwar dabinan shi mai gidan duk wata riba da amfanin abin nashi ne saboda ba wani abin da kake mishi ba ba ruwan shi kake ba ba wata wahala kake mishi ba sabanin in ya zama kamar wata saniya ce mai nono kana iya tatsan nonon me yasa saboda ciyawar da kake bata da ruwan da kake bata in doki ne ya baka jingina kana iya hawa kai bulaguro saboda ciyawa shi da ruwan shi da daudar me shi da daune shi kana mushi wata wahala to dabra da wannan kana iya hawa kai bukatunka amma in ya zama kamar gona kamar gida ba amfanin da kake mishi kawai wasiƙa ce kan riƙe ka samu tabbas har ya maido maka kuɗin ka baka da dama ka ribaci wannan abu ya ce wa kazalika gallatu dura amma ka gashi a cikin risala ana ta wucewa malamai da wuya suke bayani saboda ba tsaya hankali ke gani ba wannan ba ba ido ba sai a yi ta wucewa ba a tsaya aka bi bayanin abin dalla dalla ba da duk wani amfani na gida na jingina to amfanin da kai hadisi kyarara amfanin wannan zai kasance na wanda ya zama na ya abin nan kuma kan maida cewa na hannabi sassa an kullu salafin jarra manfa'atin duk wani bashin da zaka bada jayo maka amfani annabi ya hana akan shi sallallahu ka bashi bashi ya kawo maka takardun gidan shi ko gonar shi ka rike har ya maido maka kudin ka kenan da ka noma kuma bashin ka ya jawo maka amfani da ka shiga gidan bashin ka ya jawo maka amfani kamar yadda in gida ne ba ka samu shi yan haya ba yace walwaladu rahanun ma al'amma shi ma da jingina ne tare da baiwa ta al'amatun rahani baiwa ta jingina al'amatun rahani sifa ce wal mausuf shi yasa kowanne zai zama da wasali kasa kenan baiwa ta jingina dan da ke tare da ita shi ma jingina ne tare zasa ta yi taliduhu ba adar rahan wanda ta aiwa bayan an amshe ta jingina kenan ya riga ya amshi baiwa a matsayin jingina tana da ciki he ta aihu to baya cewa ai dan nawa ne tunda a guri na ta aihu a kamar dabba ita ma haka nan alhayawan dabba ita ma ba zai kasance ba ya ce ai riba a wajen shi take wanda ta aihu bayan jingina shi yasa mas'ala tana mudawwana cikin mudawwana ce wa marra hana a matan hamilan duk wanda ya bada jingila baiwa mai ciki kana fi ban fi badana wa mata da ba da zalika rahanan ma'aha abinda zata aihuwa da abinda ke cikin ta jingina ne tare da ita yace walau sharada adamu dukulihi fi rahina koda ya sharɗanta cewa ɗan da zata aihuwa bai cikin in ka sake wannan baiwa ta aihu a waje na ɗan nawa ne to ko ya sa wannan sharaɗin sharaɗin ba zai aiki ba dan ya ci karo da ƙa'ida jingina baka cewa abin da aka aiho naka ne ya ce kazalika nitajil hayawan haka nan ɗiyan dabbobi ka ba shi saniya ko wani doki a matsayin jingina sai ta aihu kahin ka zo to wannan ya shekara tana yi wa ya shekara biyu bai maido maka kuɗin ba dokin a gurinka in mace ce kaga ta aihu to in ta aihu baya ce ba ai dan nashi ne na wancan na mai abun ne na mai kaya ne shi yasa khalil a muktasar yake cewa wanda raja sufin tamma wa janirin wa farqu nakhalin wala gallatin wa samara ya dogon bayani ne wannan kalmar tashi a takaice dai ko gashin da ya karu ina irin dabbobi masu gashi wanda gashin ana iya sassakewa a yi bargo a yi kaza to in ka bashi ragonka irin wanda ke wannan gashin gashin ya toho ya toho a wajen shi biya ce ba ai a guri na toho zan sassake shi in sai da ga yi wannan ba na mai abin ne ba ribar da zai ci a jinginan nan kawai ajiya ce ajiya ce kawai ga ta in kan mai domini bashi na in baka ba hanyar da zaka ci ribar ta yace wala yakunu malul abdu arhan dukiyar bawa ba ta kasancewa jingina ce illa bi sharadin sai da sharadi sai in ka sa sharadin cewa to bawan da ka kawo mana sharadi da motan shi da velan shi duka da su zaka tattaro ka kawo a matsayin jingina ba wai na amshe ba a'a a aji su tare duka da ka kawo mini bashi na in gaggama duka in maida maka wa ma halaka biye da aminin abin da ya halaka a hannun amintacce mutanen kirki wanda ba a zalimi ba fa huwa min arrahin to asara shi ta mai kaya ce ta wanda ya bada jingina ce ya baka jingina abu kuma sai abun ya halaka kuma mutum amintacce ne an san ba da gangan zai halaka abun nan ba don kaƙi ka mishi bashin kwaɓa masa ne wata guba ta ci ta mutu wannan in haka ne rama zai an san ba ya haka ba amintaccen mutum ne to wannan duk abin da ya hallaka na dukiya ko na wani kayan shingina to wancan mutumin kai kai asara me yasa ba da wannan hallakar da Allah kawo ko a hannunka ne ba da za a yi ka raba shi da ita in ba wanne ya mutu in dokin ne ya mutu in sani ya ce ta mutu lokacin ta yi ko a wajenka ne in dai ba ta'addanci ya mata ba da gangan ta mutu to wannan a wajen kama mutuwa zai ta yi ajali ba a hannun shi yake ba a babu laifi wannan sa mashi caji ai duka yana daga cikin islahi da gyara abu duk wani abin da zai kasance ya kama ka jingina ba dan keta ba aje shi zaka har ya lalace in ma mota ce ai an ce ba a hawa ko to mun san saboda yau da gobe ba abun in sai ya shiga ya kunna ya barta ta jima saboda kai ya barta ba tadawa ya zamana ta jayo mushi wani gyara to wannan tsayuwa ce da gyara mushi abin shi lada ma zaka samu sai ya kare da baban jingina ce wal ariyatun oddatun aro abun maida abun mayarwa ne abun bekawa ne yadda manoma ya gabu alaihi shi ma duk zai shiga baban al'ariya shi ne aro ka ba mutum aran abu shi ma ba kara zuba ba ne musulunci da tsarin shi da duk abin da ya tsara ya ce abin mai kawa ce zaka rama duk wani abin da yake ɓoyewa wala yadda manoma la gabu alaihi ba zai rama abin da ba a ɓoye shi ba duk wani abin da ya kasance ana iya ɓoye shi to in ka yi da'awa cewa ya ɓace a aro to rama shi zakai amma wanda ba a iya ɓoye shi ka yi da'awa cewa ya ɓace to wannan babu ramuwa a kanka min abdin na bawa kaga bawa ba a iya ɓoye shi au dabatin ko wata dabba ita ma ba za a ɓoye ta ba to duk kai da awa ta ɓace ko sun ɓace barayi sun kore su duka wannan za a gaskata ka illa an ya ta'adda illa sai dai in ta'addanci kai in ya zama na dabba shi ka san da cewa akwai barayu kake barin ta tana kwana a gari tana kwana a waje kuma aro ka amsa to wannan in ta ɓace rama mishi zakkai yace wal mudau iza qala radatul wadi'a ko kuma aran moto masalan ka ba shi aran moto ya je da gangan ya bar shi bakin kowa barayu suka ture shi to wannan rama mashi abin shi zaka yi duk da abin ba wanda ake iya boyewa bane saboda sakakin da kan mashi da kayan shi yace in kala idan ya ce radatul wadi'a ilaika na maido maka ajiyarka so duka za a gaskata shi idan mai kaya da mai abin shi ya mance yace a'a abin nan da na ara na maido maka shi to wanda ya amshi aran gaskata shi za a yi idan ya faɗi haka illa an yakuna qabadaha sai in ya kasance ya amshe ta me yasa saboda da ajiya da aro dukkan su ana bada su ga aminin mutum amintacce duk wannan abun biyu asara kai mai kayan da ka bada kan mai mamakin galibi ana aza maka ita me yasa saboda dan ka yarda da shi ka bashi in ya kasance da kwai tuhuma cewa ko barawo ne ko ya dauke abin ko ya yi rishin gaskiya ciki ba ka bashi ba kana bashi kawai yana nunin cewa ka yarda da shi tunda ka bashi abin kuma ya zo ce maka ya hallaka ba zancen kuma ka aza mishi ramuwa ya ce illa an zaku na kaba da habi ishadin sai da in ya amshi aran nan da shaida a'a wannan yana buƙatar bincike ba an amsa shi ba kai tsaye haka sai an yi bincike saboda wani abu ne wanda ya gitto a cikin abu mas'ala ce mu'asira sai an samu malamai sun yi bayani akan ba za a iya kiyasan ta ba kai tsaye da irin wannan abubuwa in ban manta baka tana min da yi bincike tana yiwa a samu maganar malamai mu'asiruna akan ta yace illa an yakuna qabada habi ishahadin sai in ya amshe ta ne da shaida wa in qala idan yace zahabat nan zahabtu yace min zahabat ne ina rugo idan yace zahabat ta tahi ma'ana ta ɓace fa huwa musaddaqun za a gaskata shi shi wanda aka ba ma aro bi kulli halin ta kowane hali yace wal ariyatu la yusaddaqu kaga la bi sidqi kawai yace la yusaddaqu ne ina fi halaki ha shi aro ba a gaskata shi cikin halakar ta fi ma yugabu alai ga abinda ana iya boye shi wa man ta'adda ala wadi'atin duk wanda yayi ta'addanci akan ajiya da ha sai ya rama ta an bashi ajiya ya ajiye mini kaza ko ya ajiye kuɗi kuma sai ya ajiye su a wani gurin da bai dace a ajiye su ba sun yi ƙarhin a ajiye su a nan an ba shi ajiya ta wata ta kai miliyan guda ya ajiye ta a cikin armor yara ma suna kallo duk wanda ya shigo yana kallo to wannan aka ɗauke ta rama zai dan ya ajiye ta a gurin da bai dace da ita ba amma in wata dala goma ce ya ajiye ta a wannan gurin ko dala ashirin ba zai rama ba saboda ma'ajiyar ta dama ba ta wuce irin nan kin ba ya ce man ta'adda alawu da ya tandamina ha zai rama ta in shi ya yi wuce gona da iri ya ta'addanci wa in kanar da naniran idan ya kasance kuɗi ne ajiya ce ta kuɗi farar da hafi tsorati ha ya maido kuɗin a cikin jikarsa cikin burga masu sun mahalaka sannan kuɗin ya ɓace bayan ya maido to faƙari tilifu fi tadmini an yi saɓani wajen cewa zai rama ko ba zai rama ba ya maido abin a cikin jikashi yadda ka bashi kuma amma bayan ya maido kuma sai aka sace ba na shi mai abin bai ɗauka ba kuma ya maido mishi sai aka sace to a nan gurin kan cewa zai rama da rishin ramawa an yi magana biyu mai sharhi ya ce mashahuriyar magana shine cewa ba zai rama ba saboda magana ibn al-qasim da ashahabu da jama'a da dama suka ce tasarrufin shi cikin wadi'a makaruhi ne mai wanda aka ba ajiya yayi tasarrufi ko ya gusa mata guri ko ya kai ta wani guri ko ya dau wani guri ya kai sa makaruhi ne ko kuma ya abun nan kinta ya ba ma wani yayi kasuwanci ko shi yayi makaruhi ne ko kuma yadda zan mutarrodi da an kana maliya in ya kasance mawadaci ne hina tasarrufi fi a lokacin da ya tasarrufi a cikinta an ba shi miliyan guda ya aje to ya hi karhinta in ya dauka ya tasarrufi a cikinta wannan makaruhi ne a gare shi wa amma law kana mudiman la haruma alaihi tasarrufi fiha amma da a ce bayyada talaka ne to an haramta mishi ya tasarrufi a cikinta dan ko ta halaka kudin shi ne kake sa cikin garari ko ta halaka ba yadda za a yi karama mishi to an hana maka yadda ya baka ajiya ka ajiye ta kawai ya ce illa bi izinin min rabbiha sai da izinin mai ita inda izinin mai ita ne wannan babu lahi abinda ka hi karhi kana iya sauya mushi guri ka kai madauka masalan kuɗi ne ana baka su ajiya in ka hi karhin su kai mawadaci ne kana ajiye da su kana da dama ba izinin shi ma ka ɗauka ka kai banki a aji ka ɗauka ka kai kwan in ka anita ka aji saboda ko bankin ya rushe ka iya ka iya maida mishi kuɗin shi amma in talaka ne to gusa ta daga inda aka bashi ma ajiya sai ya nemi izinin mai mai abin ya saboda kai ya yi tasarrufi abin ya hallaka ba sanin mai abin kuma ya zama na shi bai da ikon biya ya ce sai da izinin mai ita kama ya ma'alai tasarrufin wadi'a kamar yadda aka haramta mishi ya yi tasarrufi cikin ajiya ka arbi kama wata haja aihawa ko wata dabba sai da izinin mai ita ya ce takaitacciyar magana dai cikin tasarrufi mutum ya yi tasarrufi cikin ajiya magana uku ce ta farko halaka ne da makaruhi ne haram ne halaka ne da izini mutlaƙan in ya nemi izini ko shi talaka ne ko mai hali ne in ya nemi izinin mai abin wannan halaka ne ya yi tasarrufi ma'ana tasarrufi ko ya yi kasuwanci da ita ajiyan nan ko ya bada ta bashi ko ya sayi wani abu da sunan shi ya saya ya yi bukatun shi daga baya ya saida da ma makamancin wannan wal haramu tasarruf bi ghairi izin hal sukan muqawwamatun mutlaqan aw misliya abinda aka haramta yayi tasarrufi da ita ba tare da izinin mai abin ba wal haram haram kin kuma illa bi bayyana tashhadu al ardiha sai da shaidu in sun kasance sun yi shaida akan maido da ita da sauran maganganu da ya kawo kamar da kharike cewa bari a in radda gairul urmi wa huwa al makruh faqat wa amma al jaiz wal mur fala yusaddaqu fi da'awahu ar radd har zuwa karshen abin da ya faɗa yace wa man tajara bi wadi'atin duk wanda ya kasuwanci da ajiya fa zalika makruhun wannan makruhi ne an ba shi ajiya amma sai ya ɗauke ta yake kasuwanci da ita wannan makaruhi ne warribuhu lahu ribar tashi ce in kana ainihin ajiya kuɗi ce aka ba shi in ya kasance kuɗi ne jika ɗari ko jika ɗari biyu wani ya ba shi ajiya sai ya ga wani kasuwanci mai tsoka ya ɗauki kuɗin nan ya kasuwanci da su to wannan a maganin malaman malikiya cewa makaruhi ne amma ribar tashi ce wa in ba alwadi'a idan ya sai da ajiya kenan haja ce wa hiya arudin ita haja ce ko wani moto ne ko wata sarkar zinare ce aka bashi ajiya ya saida ta kuma yi kasuwanci ya ce farabbuha mukhayyarun mina samani awul kima to mai ita yana da zaɓi akan ya bashi kuɗin abun ko kuma ya bashi kima abun yau ta'addi ranar da ya ta'addanci saboda an hana kuma sai ya ɗauka ya saida ta ya baka ajiyar zinare ta wannan ka san kana da labarin cewa bata wuce jika hamsin ya saye ta ba kawai sai ka yi cewa zinariya ta da kuɗi wani ta hamsin in tashi za a iya saida ta jika ɗari jika ɗari da hamsin ba izinin shi kawai ka je ka saida mashi ita to nan in ya zo yana da dama ya ce a ni ba ruwana da tsadar tara mumin abuna ita za ka rama mashi idan kuma ya kasance ya ce mishi ya ce in ya baka izini ya ce to babu laihi sai ka ɗauki wannan kuɗin ka bashi kenan wannan sai a izinin shi shi zai tabbatar maka da abin da ake so ya ce man waje da lukutatan ya ƙare da zancen ajiya sai kuma zancen lukuta wa man waje da lukutatan wanda ya samu tsuntuwa falyu arifa sana ya yi shelatta shekara guda bi mawdu'in yurja ta'rif biha a gurin da ake kyautata zaton abin nan saninta inda ake kyautata zaton sanin wannan aji tsuntuwar da yayi kenan ba zai tashi bai je ya sami ya tsinci miliyan guda anan dan dai sabke shela kuma ya je can birni kullum ya rika yin shela ya san a can ba wanda zai ji ba wanda ma zai ji labarin ta a'a inda ya tsinta yake kyautata zaton za a samu labarin mai ita sai ya rika shela anan fa in tammat sana idan shekara ta cika yace wala mai atlaha ahadun ba wanda ya zo wajen karbar ta fa in sha a habasa in ya ga dama ya aje ta wa in sha a tasaddaqa biha in ya ga dama zai yi sarka da ita wa da min hali rabbiha ya rama ma mai ita ita in sha a in ya zo kenan ko ka yi sarka in ya huto rama mashi abin shi zakai wa in nin tafa biha idan yayi amfani da ita da mina ha zai rama ta in shi ya kashe abin in kuɗi ne in shi yayi amfani da abin in salula ce masalan to in me ita ya huto ko bayan shekara nawa ne rama mashi zai wa in halakat qabla sana idan ta halaka kahin shekara au ba da hako bayan shekara bigayar taharikin ba tare da motsawa ba lam yadman ha ba zai rama ta ba ya aje ajiya yana jiran mai ita ya huto sai barayi suka duro suka mishi sata har ita suka gama to nan ba zai yi ramuwa ba haka nan in abin dabba ce yana rike da ita kahin shekara ta huta ta je ta bace wannan ba zai rama ta ba ko mai ita ya huto yace wa in arafa ta wai za arafa talibu har ifasa wal wika idan mai ita mai neman ta yazo ya sarar da marikin da madarmin da jikar da take ciki a kaza sai ya amshe ta ba za a nuna mishi ba idan jika ce da kuɗi a ciki ko bakwala ce da kuɗi a ciki a gaya mishi ya faɗi marikin jikar da kuma nau'in jikar wace iri ce siffar ta wace iri ce kuma marikin ta wane iri ne ba zai a gaya mishi kuɗin ciki ba ya ce a kaza sai amshe ta wala akhadhu rajulu mutum ba zai riki ba dalatan ibli bataccen raƙumi fi sahara a cikin daji ya ce ya tsinci raƙumi a sahara komin nisan sahara shi ba zaka tsince shi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ma aha hizaaha yana tare da abin shan ruwan shi kuma yana tare da takon shi zai iya jimrin ishi ruwa doguwar tahiya zai iya jimrin tahiya ko libi ce he tahiya da kafar shi kenan ba zancen ga ce ka tsinta yace walahu akhadhu chati yana da damar kama karamar dabba ko tumkiya ko wannan yana da damar ya kama ta yi amfani da ita wa akaluha yana da damar ya cinye ta in kana da bi faifa Allah imarata fiha in a cikin daji ne faifa cikin babbar farfajiyar daji dokar daji wanda ba gidaje a kusa dokar daji wanda ba gidaje a kusa ya tsanci karamar dabba yana iya daukan ta amfani da ita kai tsaye ba sai ya jiran shela ba na in ya barta ma hallaka zatta idan annabi ya faɗa cewa hiya laka auli akuka auli zibi ta kace ko ta dan uwanka ko kuma kura ta cinye ta in ka bari ma amma ba gurin da zai zama na ba da gari a kusa ya ga wata dabba ya ce ai yayi tsuntuwa tana komowa cikin gari mai ita zai kama ya ce wa manista halaka ardan fa alaihi qimatu duk wanda ya hallaka wata haja to kima zai bada ko salula ce ya hallaka ta da ya zo mutuna abinda za a azama ba ya ce ba a ni salula za kawai na sani kai kuma tsuntuwa kai kaga ya jima bai zo ba sai ka saida ta in ya zo kawai kimar ta zai faɗa a bashi kuɗin ba ya tada bace ai ni kawai kayana na sani shi zaka rama mini yace wa kullu ma yuzanu aw yukalu duk abin da ake auna shi da sikeli ko ake auna shi da tiya fa alaihi mislu to irin shi zai bada tiya wake ce guda biyar a bahu ya tsinta ko guda biyu duk radda mutum ya hoto ko shi ya cinye tiyan din wake bi ita za a auna a bashi yace wal gasibu daminin dan hoshi shi ma rama zai an kare yan shiga zancan yan hoshi shi ma dan fashi mai ramuwa ne lima ga saba ga duk abin da ya kwato a fashin nan fa in radda zalika bi halihi ko in ya maido wannan abin da halin shi fala shay alaihi ba komai akan shi motan ka ya sace wata salula ka ya sace idan ya maido ta a yadda take bai hallaka ta bai mata koyo bai bata ta ba to shikenan ita zaka amsa ma in tagayyara fi yadihi idan abin nan ya sauya cikin a hannun shi shi dan fashi abin da ya sa ta salula ce amma ta sauya har ta ci koki ya sauya mata ko ta ci ekran ya sauya mata ta ci batar ya sauya mata abin ya sauya te farabuhu mukhayyarun bayna akhadhihi bi naqsihi mai ita yana da damar ya amshe ta da wannan naqasin au tadminihi hirkima ko ya rama maka kima shi wannan dan hoshi saboda kwace ne duk karama asara mai shi bin shi abin shi zai ba irin ajiya bace da wannan da aro shi alƙarama abin ya sauya ko batir ya sauya mata ka ce a ba ta mini ba kawai ita salula ta zaka rama mini in hukuma ta kamo shi dole zai rama ko ya zo ya tuba walau kana naqas bi ta'addihi idan naqasin ya kasance da ta'addancin shi ne khuyyir adam fi akhzi to a bashi zabi cikin amsar wa akhzu ma naqasahu da amsar abin da ya rage amsa abin da ya tawaye kin wa qad ukhtilif fi zalika malamai sun yi sabani cikin wannan ya ce wala gallata lil gasibi ya ce babu cin riba cin amfani ga dan fashi ya ce wa yaruddu ma a kalamin gallatin zai maido duk abin da ya ci na amfanin abin in moto ne kana da dama ka ce duk hawan da kai sai mun yi lissahi ka rama mani in bero ce ka mishi lissahi in salula ce ka ce duk ka sa layin ka kayi kira daga nan shekara guda zan maka lissahi ka rama mani wannan amfanin da kai da ita dan fashi kenan kaga shi da yake abun ba ta hanyar shari'a bane to duk wani abun ba a yarda bai ci amfanin wannan sai ya rama in kace ya rama maka a win tafa ko ya amfana da abun yace wa alaihi haddu za a mishi haddi in wadi'a in ya sadu da ita in baiwa ce in budurwa ce wa waladuhu raqiqun kamar yan hashi na Nigeria yanzu da suke yi ko yan wannan me yake da suna yan garkuwa da mutane yan kidnapping idan sun dauke mace yan budurwa ce in suka je sun sadu da ita in suka zo ko sun tuba ko aka kama su sai an musu haddi akan na saduwa da ita yarinyar nan ya ce wa waladuhu da kuma ɗan raƙiƙun shi bawa ne kenan wannan ana zancen baiwa in kuma ɗa ne ya sadu da ita da ya sadu da ita na aka samu ɗa to ɗan zai kasance bawa ne li rabbil ama ga ubangijiyan mai baiwa wanda yake mai baiwa ɗan nan da aka aiho a halin ana sace ta to zai kasance nashi ne ya ce wala ɗibu ligasibin almalu ribuhu shi ɗan hoshi ba zai ji daɗin ribar dukiya ba a tayar da ra'asul mali sai ya maido uwa kuɗin ala rabbihi ga mai ita wannan kuɗin da ya ɗauka ya yi hoshi da su ko miliyan guda ne ko jika ɗari biyu ne yana ta kasuwanci da su kuɗin hoshi ne sai shekara ta ya tuba ko kuma aka kama shi ya zo to in ya taho wannan ribar da ya ci ta kuɗin wannan naka ba za ta zama halakin shi ba sai ya maido maka uwa kuɗinka sai ya maido uwa kuɗin wannan zai zama na ribar ya rike ta
ya saki da kudaden da 'yan siyasa ke sata su je su kasuwanci
kama kasuwanci kamar wani zai saci miliyan sai daga baya ya ce ya saci miliyan ya za a yi kuma ya wannan kuma ba gasaba ba ne algasar daban komi a shari'a daban-daban ne algasaba daban wancan nuhuba ce take nuhuba ta masu ta hukuma wanda yake warce ne kwace ne na wannan na shugabanni an nuhuba ake ce mishi ba gasaba ba fashi ba ya ce walau ta saddaka bin rubihi da a ce ya yi sarka da dukiyar kana a habu ila ba ashabu malik shi ya soyuwa ga wasu daga cikin ɗaliban al'imam malik rahimahullahu ta'ala kenan da a ce zai yi kyauta da riba shi dan washi da ya saci wannan abin to da ya an yi san haka nan a wajen ɗaliban malik ya ce wafi babu da ɗaƙa da ya ce a cikin baban alƙalanci da zan mutar da can gaba sha'un min hazal ma'ana zan mutar da wani abu na cikin wannan ma'ana na wannan baban kenan ya maka ihala cewa a gaba akwai mas'ala za a tattauna ta ya bar ta har zuwa can gaba insha Allah wa alaikum salam
sai kuma tattauna da jirgin galibi a yanzu akwai da yawa suna haka sai su kira yadda su ce ma to wani ka zama ma nan sai su kuma zama miki in kana da wata activity da shi ka ci gaba ne kawai dai za mu tattauna wa kenan yanzu nan dai a service kuma ka yi service tv za mu tabbatar ma mu baka takardar shaida amma kuma ana baka salar kana ci ana baka ne wani ɗan kowa haka na gane wannan gaskiya in ta yi wannan zai koma zuwa ga hukuncin a dokar ƙasa yaya yake ciki direktar yana da damar izinin ya ba da wannan damar galibi da wahala da wahala ko inspectorin yana da damar ya ba an sanyan dama cewa kawai je ka kwanta babu laihi eh ko ma kaka ne an ɗauke shi a matsayin ma'aikaci ko babu bukata aikin ai zai kasance matsayin dako in yana zamana yana nan wani mushen ya kwanta bai da lahiya a rana ɗaya ma ya za a yi ba sai tashi zama a madadin shi ba amma in bai nan kenan wannan zai koma ne zuwa ga dokar da hukuma ta basu a matsayin inspector yake da wannan dama director ban tunani yana da wannan dama haka nan inspector haka nan shi wannan me yake da suna diran ko wa yake da ko kuma minister ta ansaiman wa yake da wannan damar ban tunanin na inspector in wannan daren zai je labarin ya yi wannan abun ya zama yana da wannan da wahala shi ma a ɓoye ne kenan duk abin da mutum bai da damar shi in ya kuma kasan bai da damar shi sai baka wannan damar sai baka wannan damar to wannan abun idan ya kasance in ya kasance ka aminta da shi to har kai wannan abun ka shiga ƙarƙashin haramci nan bil munasaba zan baku misali akwai lokacin da na an sanya ma a taisawa duk mushanni in zasu bar an sai man su bari kawai gudu suke an ji su shiru to a lokacin ne da yamma da na rubuta na kai ma inspector na aji zuwa wata kaza zan bar aiki saboda kaza saboda kaza ya ji daɗi ya kira jama'a ya yi murna muka yi ban kwana muka abin nan har ma ya ce ma shabdi personal salar na gaba fekil na gaba ma ita da sunan shi ya ce mashi a'a wata na gaba cikin vacancy ne wata na gaba ya shiga cikin watan aiki ba na vacancy bane ba haƙi na bane na san bai da damar wannan ba shi bai ke da damar wannan amma duk da wani ce a kawai aini na ce ai kaza ya dage to na kyale shi aka yi etar da ni amma da aka kawo sai na ɗauka ko ƙargo ban ci ba na rarraba su saboda na san ba haƙƙin shi bane inda a ce shi yake da wannan haƙƙin shi yake da dama kuɗin na ƙasa ne dukiyar ta ƙasa ce wani wanda ba shi yake da wannan haƙƙin ba bai da dama ya halitta maka kai wannan abu ko director ko haɗa baki da shi ya ce maka a na yahe maka aikin bai da wannan dama kenan ba abin da bai da wannan dama in ka biye mishi zai zama na ba haƙƙin ka bane ko a cikin gida masalan ka tarro dan yaro karami da bahu uwar shi ta fita baban shi bai ne kwaso maka tiya goma ta shinkafa ka ce a ai shi dan sa yace me yabba ne kuma ka san cewa uwayen da sun sani ba sun yarraba da wannan abu to shi ma haka ne da sama ta san da wannan damar da ya bada shi ma sai an mishi ukuba za a mishi hada akan wannan abu kenan bai da wannan damar yawa a gaggauce kan buɗe baban tambaya lokacin namu a kwarai yake sosai yawa a gaugauce nan gurin akwai wani da kawo na amirul muminin ina gauga na kare dawwana duk fa'idodin da ke cikin shi dan saboda ina so mu kare shi akwai yana da littafi ake ce ma at-ta'alum malin tabboge a zamani ya kawo shi littafi guda akan malin tabboge wanda ya bi su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya masairkin da ya kamata a ce ɗalibin ilimi ko malami ya san da wannan ya san siffofi na malaman boge kauce ma ya kauce ma dubara su da wayansu da wannan kinsu cikin kowane babi a cikin fatawa akwai su a cikin alƙalanci akwai su a cikin karantarwa akwai su a cikin komi akwai su to yadda mutum zai gane su waye malaman boge kauce musu kada su ya shiga cikin tarkon su yayi littafi guda akan wannan a nan gurin to mun kare shi yana ga zan mu shige shi fa'idodi ko kuma mu samu lokaci mu karanta shi akwai amirul mu'minin umar bin khattab abu lais a samar kandi 743 cikin tambihul gafilina yace wa zukira an ambato anna rajulan jaa ila umar wani mutum ya zo zuwa ga umar dan khattab ya shiko ilaihi zawita yana kai kukan matar shi falamma balaga babu yayin da ya zo kofar shi sama imra'atu ummu kulsum ta dawa alai sai jima ta umar ummu kulsum tana ta be wanga musanyar yawu da ita da umar sai wannan mutum yace ni aradna na shiko ilaihi zawita na so in kai kukan mata ta gare shi shi ma ashe musiba irin ta yana tare da ita sai umar ya kira shi har ya koma umar ya kira shi ya tambaye shi na ji kayi sallama kuma ka koma ya ce na so in kawo maka kukan abin da ya kawo ni kan matata kuma sai na ji matarka kai ma kuna ta musayar yawo sai na koma na ji cewa kai ma baka da maganin sai umar yake ce mishi radiyallahu anhu ya ce ni a tajawazu anha ya ce ni abin da yasa ba dan ta hi karhi na ba nake kyale ta kamar da dazu muka faɗa ba dan ta hi karhi na ba nake kyale ta yace saboda ina mata afuwa li huquqin laha alayya saboda haƙuƙuwanta da ke kaina awwaluha na farko hiya suturun baini wa bainan nar ita ce sutura ta tsakani na da tsakanin wuta ta kasance mana sutura game da sha'awa ba zan je in yi irtikabin sha'awa ta haram ba in shiga wuta fa yaskunu biha qalbi anil haram sai zuciyata ta nutsu gare ta ba zan je zuwa ga haram ba wannan kadai yasa nike mata alhurma wasani nabi ana khazinatul li ta kasance mana mai gadi ce idza kharajtu min manzili inna hutana bar gidana inna bar gidan ba kowa cikin mu zan mu hada haka saboda yanzu ka bar gidan barayi su iya dira cikin rana an ba kowa su yi sata to kaga el gadi ce ka bari a gidan yace wannan ma ina kallon shi ina ina mata alhurma akan wannan wa takunu hafizatul limali kenan kamar ta zama el gadin dukiya ta ce wa salisu na uku annaha qazaratul li siyabi ita take wanke mini tuhata war rabi'u nahu annaha zairu liwaladi ita take shayar da yarana ba hakkin ta bane da a ce ta ga dama tana aiho sai ta bani in dau 'yan shayarwa a shekara biyu nawa zan kashe a kudin basu wannan in a yanzu ne ka ce ka so bibiron wata biyu shekara biyu nawa zaka kashe a madarar shagu amma ita take basu nono wal khamis na uku anna haka bazatun wa dabba khali ita take dafa mana abinci kuma ita take mini ita take mini waina kenan wannan duka farloli ne nata wanda su nike kallo kenan wannan me yake nuna mana in mutum ya maka wani sharri to ka kalli bangaren alkhairin shi kai zama na wannan sharrin daya daya shi kake kallo in kana tara bangaren alherin sai ka ga cewa to wannan ya ci ummashi alhurma ya ce faƙalar rajulu sai wannan mutum ya ce inda li musulma alaka ya ce umar ya ce to ni ka ji abubuwan da suka sa nike mata alhurma ba don ta hi ƙarhi na ba ya ce ai ni ma irin wannan abubuwan tana mini su fa ma ta jawaz anha anha ya ce amma binne mata afuwa fa a ta jawaz daga nan sai ya ɗauki dama cewa zai ci gaba da mata afuwa shi ma tun da wannan abubuwan ba umar kaɗai ake ma ba har shi ana ma